بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأعلم ومن الجبل بوجه الله سبحانه وتعالى wanda bisa ya rafa shi da amincewa shi mu tashi haduwar mu a wannan masallaci mai barka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da tashi cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe an kiyama ba hujja a kan mu ba a tashi darasin mu a wannan littafi mai albarka littafin al-fusul salat shine faslun fi hubbil masakin asali zai yi magana dangane da san almasakin wato shine jam'i na miskin خرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ابن ماجه يا فتر حديث أبي سعيد الخدري الله يددش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana fada fi du'a'ihi a cikin addu'ar shi cewa Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa ahshurni fi zumratil masakin Allah ka raye da ni miskini ka matar da ni miskini ka tada ni gobe alkiyama a cikin jama'ar masakai wannan shine addu'ar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake to sai dai abinda za mu yi tambayar kawunan mu wani irin miskini ne ke ansa wannan sunan wanda za a yi itibarin shi miskini a shari'anci domin babu ko shaka idan shari'a ta tausaya wa mutum to ya cancanci a tausaya masa a shari'anci idan mutum ya fandare daga barin tausayin da shari'a take mariye wani abu daban to kuma wannan kanshi وخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه إمام الترمذي يفتر حديثنا أنس الله يددشي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله daga manzo sallallahu alaihi wa sallam kutan kucin wancan hadisin na ibnu majah wa zada ya ƙara cewa fa qalat aisha radhiyallahu anha aisha ta faɗa Allah yadda da ita lima ya rasulullah saboda ya manzon Allah ma'ana menene hikiman addu'anka ko saboda wani dalili kake roƙon Allah ya rayar da kai miskini ya matar da kai miskini ya tara ka a cikin tawagar masakai kale ce da annahum yadkhuluna aljanna saboda miskine za su shiga aljanna qabla agniya'ihim kafin mawadatan su bi 40 kharifa da shekara 40 ya Aisha Allah ce ya ki Aisha la taruddil miskin kada ki mayar da miskini ba tare da kin bashi komai ba walau bi shikki tamrin ko da tsagon dabino kike da akwai tsage ki bashi ma'ana amma ya tafi sifal yadi hannun shi ba komai ba tare da kin bashi ba manzo Allah shi kada ki haka ya Aisha ya ke Aisha ahibbil masakin ki so miskinai wa karribihim ki kusance su ma'ana ki jawo su a jika ki nuna kina yi da su ki yi musu gata gwargwadon ikon fa inna allaha yuqarribuki yawmal qiyamah Allah madaukakin sarki zai kusantar da ke da kuma rahaman shi ranar alkiyama duk da hadisin da wannan siyakin hadisi ne da ifi bai inganta ba amma yana da nasosa a matsayin shawahid wanda ke taimaka mar wajen tabbatar da abin da hadisin ya faɗa domin babu ko shakka manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a rayuwar shi ya so miskine kamar yanda ya faɗa tun cewa Allahumma ahyini miskina wannan hadisin ya inganta manzo Allah shi ka rayar da ni miskini ya Allah ka mata da ni miskini to mu'amalan shi a aikace manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya da mu'amala kyakkyawa tare da masu karamin garki wa qala Abu Dhar Abu Dhar ya faɗa cewa ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi min wasiya an uhibbal masakin in so miskinai wa an adnu wa minkum in kusance su kharrajahu al-imam ahmad wa ghayruhu imam ahmad ya fitar da hadisin da wani daga cikin malaman hadisi a matakin hadisi hasan wa fi hadisi mu'az radiyallahu an ya tabbata cikin hadisin mu'az yana nufin mu'az bin jabal ibn amr al-ansari al-khazraji Allah ya dade shi an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala fi qissatil manam daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a kissar bacci yace as'aluka fi illa khairat Allah ina roƙonka ayyukan alheri wa tarkal munkarat da barin duk abin da yake munkari a shar'ance wa kubbal masakin da kuma san miskinai wato ashe muwafaka ce da datarwa Allah ya sanya ka ka zama mutum mai azuka ayyukan alheri idan aka wayi gari kaga kana rungumar ayyukan alheri wanda shari'a take so kai wa Allah godiya muwafaka ce ba da baraka bace ba hikimar ka bace dan zaka samu akwai wanda ya fi ka wadata ya fi ka abin hannu ya fi ka karfi ya fi ka daman ya taimaka amma ba ya yi to haka nan ayyuka na munkar idan ka samu kanka baka yi kai wa Allah godiya waɗanda suke yi kai musu addu'a Allah ya sa su daina to haka nan sun miskinai da yawa akwai wanda an jarrabe su damar miskinai suke in aka wayi gari mutum mai karamin karfi ne ya zo ba sa fakamar fuska za su baka rai ba dan komai ba gudun kada su bashi abin hannunsu wa zakar hadis ya faɗi hadisi والمراد بالمساكين في هذه الاحاديث ونحوها abinda ake nufi da miskinai a waɗannan hadisan da ma wasu wanda ba su ba man kana kalbuhu miskina duk wanda zuciyar shi akwai kalkatsar da kai ma'ana wanda ke da miskini ne amma da zuciya khadi'an lillah wanda yake kalkatsar da kai ga Allah fashi Allahu mai jin tsoron Allah wa zahiruhu kadhalik bayyana shi ma kamar haka wanda za a samu daidaito na abin da ke cikin zuciyar shi da abin da bayyana shi ke akwai kalkatar da kai da tawabu a cikin zuciyar shi fa'ilan sannan idan ka mu'amalance shi a zahiri za ka samu mutum ne wanda baya da girman kai mutum ne mai kyakkyawar mu'amala da mutane mai sauraron mutane mai yunkurin shafe musu hawayen su gwargwadon gidan shi to wanda ke da wannan sifa shine miskini amma ina amfanin miskini mai karamin karfi da girman kai baka da shi baka ajiye a banki ba baka ajiye a bankaɗe ba amma girman kai na mutum ya wuce misali ai abin haushin ya isa wa akthar ma yujad zalika ma al faqr min al mal to mafi yawanci inda aka fi samun tawazu da kalkasar da kai idan an samu talauci karancin dukiya li'anna al mala yudghi saboda ɗabi'an dukiya ta kan sanya mutum dagawa ta ka sa mutum girman kai dan da yawa wani abin mamaki za ka samu mutum yana rayuwa cikin mutane rayuwa adi to amma da zarin ya fara samun abin hannun shi sai ya fara canza abu sai ya shiga yankewa mutane duk wani zaruffa nasu bai shiga babu abin da ya sanya shi haka sai saboda yana samun kuɗi yanzu kuɗin da da baya samun irin wannan to sai shaidanin shi ya raya mar cewa waɗannan mutanen ba ajin shi bane ga wasu can wanda yake hange suke da matakin kuɗi irin nashi bari ya abuta da su wannan girman kai wa hadisu anas radiyallahu anhu hadisin anas Allah ya da shi ya shahadu bi hada yana shaida akan hakan illa anna isnadahu da'ifun sai dai isnadin hadisin da'ifi wa kharraja an-nasa'i imam an-nasa'i ya fitar da hadisi min hadisi abi min hadisi abi zar hadisin abi zar radiyallahu anhu Allah ya da shi an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace innal faqra faqrun nafs wal gina ginal qalb innal faqra sani talauci faqrun nafsi ne talaucin rai Allah ya hada mutum da rai matalauciyar rai wannan ya komi musiba idan zuciyar mutum ba ta da abubuwan da ake bukata a samu na zuciya abin da ke raya zuciya abin da ya shafi imani abin da ya shafi ikhlasi da dukkanin abubuwan da ke zuciyar mumini ke rayuwa da su idan wannan zuciyar ba komai ta zan fanko ko da mutum ya mallaki duniya da abin da ke cikin ta kace masa fakir saboda irin sai wanda ba sa gode wa Allah kullum cikin jaji yake kullum hannun shi duniya shi matsalar musulunci ba shi ne gidan shi ba irin shi ne in Allah ya bashi ba zai gode ba idan ba bashi ba ya yi ta koki amma wala gina gina kal wadata shi ne wadatan zuci wanda Allah ya arzuta shi da wadatan zuci za a wayi guri baya da shi amma baka ganewa da me Allah ya yabi ahlus sufa wadatan zuci Allah ke faɗa dangane da su yace ya hasabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'alu an-nas ilhafa ba su da komai ba su da shi ba su ci ba su sha ba ba komai a jihun su amma duk wani ayyuka na musulunci cikin nishadi suke da shi ba ka fahimta cewa ba su da shi to wannan shine wadatar zuci wa fi sahihaini ya tabbata cikin bukhari da muslim عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منذ صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الغنى غنى النفس كسني وداتا شيني وداتا زوجيا ولهذا قال الإمام أحمد سبب هكا إمام أحمد da ibn uyayna da ibn wahab da wasu jama'a daga shi shugabanni suka fada cewa innal faqra allazi ista'ada minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqra an-nafs ka sani talaucin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nemi tsari da gare shi shi ne faqarun nafs talauci irin na rai mutum ya samu zuciyar da ba ta godiya ga Allah kaɗan ya mata kaɗan da yawa kuma bai ishe ta ba kullum mutum cikin jaje kafin ka samu mutum ya buɗe baki ya ce alhamdulillah to ya gaya ma jajen shi ya kai da sana idan mutum ya je kasuwa ya ciyo riba bai gaya maka ko bai samu yaya kasuwa ce to ga mu dai amma idan ya je bai yi ciniki ba ya ranta kuɗin mota ya dawo in ya zo majalisa ya zauna kowa sai ya sani baka tambaye shi ma sai ya gaya maka sai ta aika kasuwa ba kyau abu wallahi da kyar kuɗin mota ma sai rance ne na samu irin wannan duk lokacin da mutum zai samu fa'ida ta kuɗi ba zai faɗa a babin godiya ga Allah ba amma idan ya rasa to sai kai ta jin kuɗi wato ba haka muke da alat ba in ya shigo masu faɗan ba su da yawa musamman in akwai mai shi ba shi auren ɗaya faɗi ya ce an yi masa alat to amma in aka ƙara lokacin da ya kamata a yi kwana ɗaya aka ƙara kuma an dinga ƙorafi kenan gudu me yasa ba a yi ba kayya kayya kayya kayya to suka ce talaucin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nemi sari da shi shine fakarun nafsi faman istakana qalbuhu lillahi azza wa jalla wanda zuciyar shi ya kalkastar da kai ga Allah madaukakin sarki wa khasha ala ya risna wa Allah fa huwa miskin wannan shine miskin wa in kana ghaniyan min almal ko da maudaci ne yana da gidaje yana da motoci yana da kaddara idan da zuciyar shi akwai tawazu ya san girman Allah kuma yakan yi yunkurin sarayar da duk haƙƙin da ya rafi a kan haƙƙin Allah da haƙƙin al'ummar da ke tare da shi li anna istikanatul qalb saboda kalkasar da kai na zuciya la tanfakku an istikanatul jawari abu ne wanda baya rabuwa da kalkasar da kai na gabai idan har an yi muwafaka mutum akwai istikana akwai kalkasar da kai akwai tawazu a cikin zuciyar shi to lallai gaban shi za su amsa mun fahimta yanzu ko wanda yake girman kai ina ke samun girman kan a zuciyar da shedan ya raya mara ya ji cewa shine wani to kuma shi kenan za ka ga mu'amala shi an yare na ko hannu bai baka ba da ka zo ka gaishe shi lafiya shi kenan ya baka hannu yana gafi karfin wannan amma sai ka ganshi gaban wani kuma ya gurfana shi wa man khasha azahiruhu wanda bayyanan shi gaban shi na bayyane suka kalkasar da kai wasakana suka risina wa qalbuhu laysa bi khashin amma zuciyan shi bai risina ba wala mustaqim ba mai kuma risinawan bane wannan ba a ambaton shi mai galkasar da kai fa huwa jabbaru mai girman kai kaga zan munafiki kidan wanda zai kwantar da kai a wurin mutane ya nuna shi na kirki amma zuciyan shi ba haka bane to da ya samu kafa ta fandare fandare wa bai saboda an samu kushu'uz zahir ba ka ganin mutum yana son ya samu abu haɗin kai yake ba da duk dalilin da zai sa a bawa mutum abu yi bi da akali da matasa mai isa ne ma'auri musamman in ya kasance gidan gidan tarbiyya ne ɗabi'ar matashi bai sa dogoriya kullum sai dai riga mai dan hannu nan a matsayi kungun shi a waje yana takwale to amma da zai je gai da mahaifancin mahaifin ya rage zai aura ko bai dogo riga sai ya aura abinda yake son ya saje da irin mutanen da ake ba su aure in sun je kuma bai yarda su haɗa ido biyu da uban yarinya saboda a ce mai kunya ce dauki haƙƙi a ɗan kwankwala kasa haka ɗan a ce ai yaron na kirki na gari kuma in ya da wani sunan banza zai faɗi wannan sunan banza mun fahimta ga sunan shi da kirki amma a jefe ya sa wa kan sunan wani ɗan kwallo ko wani mawaki wanda ya fi son ambace shi da wannan suna to in an ambace shi bai faɗin sunan ɗan kwallon wancan a a sunan shi da kirki zai faɗa saboda ya san ba abin kirki ba to amma idan mutum ya zama fashe a zahiruhu wasta kana bayyanan shi ya risina ya kalkasa wa kalbuhu laysa bi khashi'in wala mustakin amma zuciyar shi bai yarda ba bai risina ba fa huwa jabbaru wannan shi ake shi da shi mai girman kai wa fil hadith alladhi kharajahu an-nasa'i wa ghayruhu cikin hadisin da imamu an-nasa'i ya fitar da shi da wani shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallama marra fi tariqin wa fi imra'atin sauda manzo Allah ya wuce wani hanya wani layi akan layin sun samu wata mace baka faƙaɗa laha rajulun sai wani mutum ya ce mata ha ɗari mana kauce daga barin hanya tana tafiya akan tsakiyar hanya mutumin ya ce kauce daga barin hanya faƙaɗa ta ce in sha'a yumnatan wa in sha'a akhadha yusratan wanda zai wuce in ya ga dama ya bi dama in ya ga dama ya bi hagu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها جبارة من قال تكبت جرمان كي قريتا فقالوا سكت يا رسول الله يا من ظن الله إنها تعني إنها مسكينة أبين تكي نفي إتا مسكينة قال لي ذاك في قلبها وانا آية أبنى أسكن زوجنتا من فإنتا أبنى أسكن زوجنتا تو حديث شيما دي حديث نبئي تواضع الظاهر وتكبر القلب أسامو تواضعي أبيني أسامو جلمان كي أشنزوشيا وقال الحسن رحمه الله تعالى الحسن البصري يفد الله مصر رحمه يسي إن أقواما وسمتانا جعلوا التواضع في لباسهم sun sanya tawadu'i a cikin tufafinsu wal kibara fi qulubihim kuma sun sanya girman kai a cikin zukatansu wani za ka samu in ya tashi ma tufafin malamai yake sawa saboda ya bayyana ma cewa shi ɗin fa wani ne mutum ne mai kalkasar da kai yana tafiya watakila ya samu kwagi yana dogarawa watakila bai ɗaga kai haka ƙasa yake sar da kai a zahirin shi tawazu yake nunawa amma girman kai ne a zuciyar shi wa labisu madari asu za ka samu wani sa'in sun sanya tufafi irin na so wanda ake yin shi da gashin dabbobi mai laushi domin galibin ubba masu ibada sukan yi amfani da wannan tufafi ya ce wallahi na rantsi da Allah la ashadduhum ashaddu kibran la ahaduhum irin masu wannan sifar za ka samu ɗaya daga cikin su ashaddu kibran shine mafi tsanin girman kai bi madra'atihi ta hanyar wannan rigar da ya sanya wanda a zahiri kake ganin kawar mai karkasar da kai ya fi girman kai min sahibi sariri bi sariri sama da ma'abucin gadon mulki wanda ke hawa gadon mulki shi mun fahimta da kyau da kaddara wani ya sanya tufafi na sufi kazan da tufafin ya huje wuyan shi ya yi annakiya tufafin da ya yi sufurin ya yi sati yana tafiya kan shi saddi ya ce to ta yi wannan ka samu girman kan da yake ran shi ya fi na wancan ma'abucin mulkin da ke kan karagan mulkin shi wa sahibul al-mutaraf bi mitarafi kuma ya fi ma'abucin mayafi wato matarif ana cewa mayafai irin mayafai na mawadata da mutum ke sanyawa haka to tare da abin da yake mallaka na wancan tufafin da ke jikin shi amma ya fi wanda ke yafa mayafi irin na maurata girman kai waƙada saha ya inganta an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo sallallahu alaihi wasallam annahu ankara yayi inkari anna lubsa thawbil hasan cewa sanya tufafi mai kyau wannan alal hasan da takalmi mai kyau kibrun girman kai ne manzo Allah ce a mun fahimta manzo Allah bai amince cewa a ce sanya tufafi mai kyau sanya takalmi mai kyau sanya hula mai kyau girman kai ba sai ce a alkibru abin da ke kibru batarul haqqi kin gaskiya wa gamdun nasu da rena mutane a gaya mutum gaskiya ya ki ya kuma rena wanda ya faɗi gaskiyar wannan shine girman kai wa hadha tasrihun wannan bayani ne fili bi anna husnal libas kyawun tufafi laysa bi kibrin wannan ba girman kai bane ka samu tufafi mai kyau ka sanya ka san wani sa'in tufafi suna da wani ɗabi'a irin tufafin da ka sa wani sa'in suke ba ka irin yanayin tafiyar da za ka yi ba ka san lokacin da suke canza ma canza ma tafiya wani sa'in da ka samu wata adda ka sanya to sai ta baka ga irin tafiyar da za ka yi kuma sai ka yi kuma da ka samu shet ka sanya ka sanya bel ka tanki hayu sai ka kuma ga yadda ya kamata kai to kuma da ka sanya ishara zaka gona kuma hayo ga irin wanda zaka yi kuma da zaka haskawa mutum a waya zaka ga tafiya ta sha bamban mun fahimta an mutum zai masallacin juma'a sai ga yanayin tafiyar daban kun ko wurin biki za ya dauran aure hayo sai ga tafiyar ta sha bamban sai shi amma dai ko kaka al'amari ya kasance mutum ya sanya tufafi mai kyau yana jin daɗi ya yi ado ya yi kwalliya wannan ba a ce mai girman kai mai girman kai mutumin da za a gaya mara gaskiya ki ansa mutumin da zai raina mutane to wannan shine mai girman kai wal kibru abin da ke girman kai inna ma huwa fil qalbi a zuciyake wa huwa adamul inqiyad lil haqqi shine rashin miƙa wuya ga gaskiya takabburan alai kawai saboda tsaba girman kai babu abin da ya hana ya anshi gaskiyar sai girman kai wa ghamdun nas in an ce ghamdun nas abin da yake nufi wa tiqaruhum wulakanta su wa dira'uhum da kuma rena su faman kana fi nafsihi aziman duk wanda a rai shi yana jin shi shi wani ne bi haisu yuhaqqirun nas yayin da yake wulakanta mutane ya rena su listi izami nafsihi saboda yanda yake ji shi shi wani ne a ran shi wa ya'nab yake kyama min al-inqiyad lil-haqq takabburan yake yarda ya sallama ya mika wuya ga gaskiya saboda girman kai fa huwa al-mutakabbir wannan shine mai girman kai wa in kana tawbuhu laysa bi hasanin ko da tufafin shi bai da kyau ko tsumma ne a jiki wa na'aluhu laysa bi hasanin ko da takalmin shi gambal habar ne ko da sakanar takalmin shi tsumma ya sa ko igiya ya daure ko da takalmin shi ya huje to inda za a biya mar gaskiya ya ki to wannan ka ce masa mai girman kai wa man tarka libasar hasan wanda ya bar sanya tufafi mai kyau tawadu'an lillah saboda kalkastar da kai ga Allah wa khashiyata an yaqa fi nafsihi shay'un min kibri da kuma jin tsoron kada wani abu ya faru ya karsu a ranki na girman kai faqad ahsana fi ma fa'ala to wannan ya kyautata mun fahimta wato bai amintu da kanshi ba in ka ba shi tufafi masu kyau ya sanya yana jin tsoron shaidan ya raya mar rika jin cewa shi shi din wani ne da haka sai ya haƙura bai sanya su sai ya sanya irin nashi ce faƙar hasan ya kyauta wani lokaci wani malami allah ya shi ya rasu wata mace take aika mar abinci in ta yi abinci sai ta aika masa sai ya ansa ba iyalin sai a juyi sai a abin nan lokaci ba lokaci na aika mara abinci nan sai aka aika mara abinci a wani kula babba irin abinci na zamani wanda aka yi shi na musamman da jarmiya da nama sai aka ce aka ce ga yayin jihadar sha ba duba sai ce ni ce a sha wannan ba abinci na bane ya ce a maida ta ce a maido a ce in ji ta aka sake maidowa aka ce a ajiya ta ce a baka sake dubawa shi ke sako mai da an daiman tuwa ba na gidan banki ƙarshe sai da turbo kanta da kanta ta zo ta ce algafa ta malam ni na ce a baka sai ta kai hajjar gani ne ba ta saba da irin wannan ba ta ce yi wannan ma dalili ne ya kama dan uwana ne ke yi wa 'ya'yan shi aure sai ya aiko kuɗi a yi abincin baki to da aka sai ɗeban ma sai sai yanzu da kuɗin shi aka yi wannan ko da na kuɗin shi ka ce da kuɗin shi sai ce tuna gudu ɗauka a maida da naki ne sai in ci amma tun da nashi ne ban san ya samu kuɗin shi ba bai san ya samu kuɗin shi ba da haka na gode amma ke na san hanyoyin samun kuɗin ki in kin kin ba ni wanda zai in ci to kaga wannan ababi ne na yunkurin kamewa gudun kada mutum ya kwaitar da ran shi ya rinsa ido bai san ina zai amsa ina zai amsa wata ran har yaje ya dafa inda bai dace a shar'ance ba Allah rahmana shi fa kad kana ibn umar radiyallahu anhu yaf'alu dhalik abdullahi dan umar Allah ya dade shi yana yin haka wato ya bar sanya tufafi mai kyau gudun kada shedan ya raya mar rika jin izza wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fil anbijaniyya allati labisaha haka nan fadar manzon Allah dangane da wata abaya an bijaniya wani mayafi ne mai kauri sai manzon Allah ya sanya sai ta innaha alhatni anifan an salati dazu ta shagaltar da ni daga barin sallata ma'ana da ya sanya mayafin sai mayafin ya dauki hankalin shi to don haka sai manzon Allah ce a canza wannan mayafin a tafi wurin Abu Jaham a an so wani mayafin banda wannan ya dullu ala zalik shi ma hadisin wannan yana nuni akan haka faslun fi fadali makamil ubudiyya fasali zai yi magana dangane da fabala na makamin bauta wato matsayin bawa a wurin ubangijin shi ta fuskan bauta wa min maktarahu sallallahu alaihi wa sallam makamal ubudiyya ala makamil mulki cikin abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zaba ya zabi matsayin bauta a matsayin mulki abin nufi anan gurin da a aiko ka ka zama annabi talaka kamar sauran talakawa da aiko ka ka zama annabi mai mulki irin mulkin Suleiman alaihi salam to sai manzo Allah ya zabi maqamal ubudiyya wa kama bayna yadayhi sallallahu alaihi wasallam rajulun yawmal fatahi wani mutum ya tsaya gaban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ranan da aka bude makka farta'ada sai allan kafada shi ya rika karkarwa haka tsoro ya kama shi fa qala lahu sai manzo Allah ce hawwin ala nafsi kai saurarawa kanka bisa nawa hankali inni lasu bi malikin ni ba sarki bane wa inna ma ana ibn mar'a ni dan mata ne min quraish wata mata daga cikin qurayshawa kanat ta'kulul qadida wanda ke cin jirgi irin nama da ake gasawa a san ya bar gishiri sai a dora shi akan dutse misali kaman kirishi yanzu mun fahimta asalan naman talakawa ne saboda lokaci yake dauka mai tsawo in aka yi tambayi aka sa mar gishiri sai a dora shi akan duwatsu har sai ya bushe kau sai a je aji sai ya dauki lokaci mai tsawo ana amfani da shi to sai sai ya mata anabin mar'a ni dan mata ne min quraishin mata daga cikin qurayshawa kana ta'kul qadid tana cin jirgi wa kad sahha an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace la taquruni kama aqratin nasara isa ibn maryam kar ku rika ziga ni kuna kambama ni irin yanda nasara kiristoci ke yi wa isa dan maryam zalla ce innama ana abdun ni bawa ni faƙulu abdullahi wa rasul ku ce mun bawan Allah manzo Allah amma duk wani kalmomi na kambamawa na girmamawa wanda za su sace dan ya hura hancin mutum da zai ji ciwa ne manzo Allah ya ba da mun wa qala al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala imam Ahmad ya fada Allah ya masa rahama yace haddathana Muhammad ibn Qubayl an Umara an Abi Zur'a qala yace la a'lamu illa an Abi Hurairah ban san wannan maganan ba sai daga abi huraira ta radiyallahu anhu Allah ya da shi kare ce jalasa jibrilu alaihi salam ila annabi sallallahu alaihi wasallam jibril ya zauna wurin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa nazara ila samai sai kalli sama fa iza malakun mahud sai ga wani mala'ika mai abin tsoro babba fa kala jibrilu alaihi salam sai jibril ya faɗa amincin Allah ya tabbata gare shi yace inna hadal malak wannan mala'ikan ma nazala munzu khuliqa qabla sa'a tunda aka halice shi bai taba sabkowa ba an bayan ba falamma nazal lokacin da ya sauka kala sai ce ya muhammad ya muhammad arsalani ilayka rabbuk ubangijinka ya aiko ni zuwa gare ka afa malikan nabiyyan yaj'aluka am abdar rasulullah Allah ne ya aiko ni in tambaye ka afa malikan nabiyya malikan wannan ishtigali ne taqdimul mahmud sanya maf'ulun bihi ne a farko ma'ana ubangijinka ya sanya ka malikan ka zama sarki nabiya annabi am abdar rasula ko kuma ka zama bawa manzo wa min marasil yahya ibn kasir yana daga cikin marasil na yahya ibn kasir rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahama annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kala manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace aqulu kama ya'kulu al-abdu ina cin abinci kamar yadda bawa ke cin abinci wa ajlisu kama yajlisu al-abdu ina zama kamar yadda bawa ke zama fa inna ma ana abdun da haka ni bawa ne shi yasa manzo Allah ya fi so a ambace shi da sukan shi na ubudiyya a ce mar bawan Allah خرجه ابن سعد في طبقاته ابن سعد يكتب وانا طبقات وخرجه أيضا من رواية أبي معشر المقبور عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منذ صلى الله عليه وسلم يشي أتاني ملك ونملائكة يزو من فقال يشي إن ربك يقري عليك السلام وبنجزا كينا بيشيك ويقول ياتي إن جامك إن شئت نبيا ملكا إن كازو كزم النبي سلكي وإن شئت عبد الرسول إن كازو كزم باوى منذ فأشار إلي جبريل وضع نفسك yace sai jibril ya yi nuni ba nafsa ma'ana sarayar da kanka fa qultu nabiyyan abda azalla ta sai nace in zama annabi bawa kana aisha ta ce fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ba bayan nan manzo sallallahu alaihi ya kasance la yaqulu mustaqi'a baya cin abinci a kishin gide wa ya kula yake cewa akulu kama ya kulu al'abdu ina ci kamar yadda bawa ke ci wa ajilisu kama ya jilisu al'abdu ina zama kamar yadda bawa ke zama in ban da sifa ta manzanci da haiba ta annabta da hasken risala da alamomin wahayi da ke tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam da ba za a gane shi a cikin sahabban da yake zama cikin su ba to sai dai saboda abin da Allah ya bayyana shi da shi kana kallon fuskar shi kasancewa shi wane ne kamar yadda abdullahi bin salam yake cewa lokacin da na zo na ga manzon Allah karan farko sai na ga na san shi kamar sanin da ne waɗanda na haifa da ciki na ƙarshe ma da sai sha wa ma'arifati li muhammadin ashadd sanin da ne wa manzon Allah ya fi saboda na san manzon Allah da shaida ce ta Allah madaukakin sarki wanda ba ta canzuwa amma dan shi da wata shaida san dan shi ne saboda matan shi ta ɗauki cikin a gidan shi ta haifa yanzu in ta je ta ba wani haɗin kai an kunso sun an kawo kana iya ganewa ba ka iya ganewa ɗayyif sai mazala ce to ina ci irin yadda bawa ke cin abinci sannan ina zama kamar yadda bawa ke zama wa min marasil lil zuhuri rahimahullahu ta'ala yana daga cikin marasil na imam zuhuri Allah madaukakin sarki yayi masa rahama qala yace balagana annahu أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك لا باري يا سميم منظور صلى الله عليه وآله وسلم ملائكة يا زومس لم يأته قبلها بيتب زومر كافٍ ونلوك شنبا ومعه جبريل عليه السلام تاريد شيء أكوي جبريل أمين شن الله يتبت قريشي فقال الملك وجبريل عليه السلام صامت ملائكة يفدا ألوك شن جبريل عليه السلام يشرو بيشي كومي با sai sai inna rabbaka yukhayyiruk ubangijinka na baka zabi an takuna malikan ko dai ka zama sarki aw nabiyyan abda ko ka zama annabi kuma bawa ma'ana mai karancin abin hannun shi wanda ke jin abin da duk masu karamin karfi ke ji fa nazara annabi sallallahu alaihi wasallam ila jibril alaihi salam sai manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya kalli jibrilu amincin Allah ya tabbata gare shi kalan mustashir kamar yana neman shawarar shi mai ka gani cikin zabin da aka bani fa ashara ilayhi an tawaba sai jibril ya ba manzon Allah shawara cewa ka kalkassar da kai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabiyyan abda sai manzon Allah ce na zabi in zama annabi bawa mai karamin karfi kala zuhuri imam zuhuri ya faɗa cewa fa za'amu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam ya'kul muttaki'an منذ qalaha hatta faraga dunya tun daga lokacin da manzo Allah faɗi wannan kalmar bai taba cin abinci a gida ba har ya bar duniya kaga mutum ya kawo kulo ya sanya ga ya akan kafir ya dauki kafa ya dora kuma nan abinci ne a gaban shi yake ci mun fahimta to manzo Allah bai irin wannan ma'ana dai mu'amala irin ta masu karamin gari haka yake tare da cewa shine mutumin da Allah ya fi son Allah ya fi so a duniya sama da kowa ikhtiyarun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-akhirata ala dunya zabin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wa lahira sama da duniya ya zabi lahira akan duniya wa fil musnad ya zo a musnad aw fi kitab tirmidhi ko ko littafin imam tirmidhi an abi umama radiyallahu anhu daga abi umama Allah ya da shi an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace araba alayya rabbi azza wa jalla ubangiji na mai girma dauka ya bi jirumin an ya ja'ala li bataha a makkata bahaba zazeki na makka dazuzzuka na makka Allah ya yi mun tayin ya sanya mun su zinari fa qultu la ya rabbi na shi'a ubangiji walakin ashba'u yawma in dai koshi a wani wurin wa aju yawma wata ran injin wa wa kala salatan nahwa hadha ya faɗi kwatankwacin wannan kusan sau uku fa idza ju'tu duk lokacin da na ji yunwa tabarra'tu ilayk sai in kalkasar da kai zuwa gare ka wa idza shabi'tu idan ko na koshi shakaftu sai in gode maka kuma ka rayuwar ta gudana wanda ake wata ɗaya wata biyu ba a hura tukunya a gidan shi ba ba a tukunya ba kuma a zana lafiya to muku yanzu awa 24 ma a ce ba a tsura tukunya a gidan ba ka shiga uku ba sai ka ji ana tun da rana ta fito har yanzu kai ka ce tun bara tun da rana ta fito kamar an yi awa ɗari mun fa sai tsallaken lokaci da ya kai an ci da safe ba a ci da rana ba sai dare a tsaya ko abincin rana to ala ayi halin duk abin da ya faru ga bawa halin akwai ko babu fuska ce ta kame da al'amari zuwa ga Allah madaukakin samun ka ba yana nufin kai wa Allah girman kai ba kai wa Allah madaukakin sarki godiya idan ka rasa ba yana nufin cewa Allah baya son ka ba jarraba kai ke son ya san halin babu shi yasa manzo Allah baya koshi da abinci saboda babu abin da za a sha koshi tare da cewa yana da sanya bayar kyauta akan zo a tambaye shi bai da abin da zai bada shi wani ya zo ya daga manzo Allah maris maris dutse ya kulla dan gidan ji nauyi nauyi ba komai a cikin sai manzo Allah ya daga tashi maris sai ga duwa mini guda biyu a mara manzo Allah ya aiki Aisha ta ce wani sa'in idan ta dora hannunta akan cikin manzo Allah kamar cikin ya haɗe daga dan bayan babu komai to haka shi da sahabban ko ba su da sanya wajen ibada kuma ana wannan halin babin fa in yaki ya faru kuma haka za ta kuma da yunwar a cikin kilomita kaza a cikin sahara kuma a je a yi nasara a dawo da haka aka gina musulunci har yake abin da to amma mu Allah sauƙi kai ka ce ana zaman cin abinci a duniya Allah ya azima Allah wallahi da hali zai kama a wannan garin namu a tara ma abincin da ake ci a awa 24 wala ba ta yi abincin da ake ci na awa 24 a tara ma shi a gefe guda a ce kalle shi ruwan da ake sha a awa 24 a tara shi a wuri daya ce kaga ruwan da ake sha za ka yi mamaki wanda kuma duk hakan na nuna a ga asarfin godiya ga Allah ga mutane amma baka jin shiru shiru baka jin komai Allah sai da jama'a qala ba'dul arifin daya daga cikin masana ubangiji shine Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Maghribi ya faɗa cewa manidda al'ubudiyya duk wanda ya da'awan cewa shi bawan Allah ne walahu muradun baqin sai dai yana da wata manufa tashi ta kanshi har yanzu sai fa huwa kadibun fi da'awahu ƙarya yake a cikin da'awar shi ya ce shi bawan Allah ne amma yana da wata manufa tashi innama tasihul ubudiyya sifantuwa mutum ya zama bawa na Allah yana inganta in mutum ya ce shi bawan Allah ne liman afna muradati ga duk wanda wasu manufofin shi ya karar da su wa qaba bi muradi sayyidihi ya tsaya bi manufofin shugaban shi mun fahimci wannan ma'ana akwai bukatu na Allah madaukin sarki a wuyanka baka sauke ba to kuma wanda bukatan kake nema kai a karan kanka ashe sifanka na bawa ba zai kammala ba har dukkanin haƙoƙi na Allah da yake kanka sai kai kokarin kiyaye su to kuma nakan sai ya tabbata ya kunu sumuhu ma yusamma bi a lokacin sai ya zama sunan shi abinda aka ambace shi da shi wa na'atuhu sifan shi ma hulliya bihi abinda aka mar'ado da shi idza da'a bismihi in bawa ya kai wannan halin shine idan ya roki sunan idan ya roke shi da sunan shi ajaba al-ubudiyya to sai ya ansa a matsayin bauta falasma wala rasma ba maganan suna ba maganan zani wala yujib illa man yad'u bi ubudiyyati sayyidihi ba wanda zai ansa sai wanda ke kira ga bautawa shugaban shi shine Allah madaukakin sarki wa an shi daiqun sai ya fada a cikin nazari yake cewa ya amru fari inda dahari ya arifu husami war ra'i لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أصدق أسمائي يا أمر يا كأمر فاري إن دهري ساونا علامة أتوان زامنينا أبن دكي تبت الدني يعرفه السامع والرائي أبني ميجي دم يغني سنسنشي لا تدعوني كرك كلايني إلا بيا عبدها كشي من باوة فإنه أصدق أسمائي shi ne mafi gaske sunayena a ambace shi a ce ya abu wa an shaɗar akhar wani ce mali walli faƙar ila ajizi misli la yamliku igna'i wa inna ma hasanun wa inna ma ya hasunu faƙari ila maliki isadi wa ishka'i a taituhu ajaban bi in ma'i ila abuwabihi idh qultu maula'i la tad'uni illa biya abdihi فإنه أشرف أسنادي يشي مالي والفقر إلى آجزي yace wai menene dangantaka ta da talauci halin babu har za a sifanta ni da gajiyi sai ce ai masali mutum kamar ni la yamliku igina'i baya iya mallakar wadatuwa tawa mutum kamar ni in ce na mallaki wadata ta ba amma abin yake ba wa inna ma yahsunu faqri talauci na na kyautatuwa ila maliki isadi zuwa ga wanda ke da mallakan arzikina wa isha'i da kuma rashin arzikina al'amarina na ga maliki isadi in zama sa'id ko isha'i in zama shaƙi al'amarin ba auri nake ba ataituhu ajaban atatu ataituhu ajaban na zo mar ina mamaki bi inma'i ila abwabi bintima'i ila abwabi jawuwa ta zuwa ga kofofin shi idh qultu maula'i lokacin da nace shugabana la tad'uni kai karku kiraye ni illa biya abdi ku ce min ya bawon Allah fa innahu ashrafu asma'i a ce min bawon Allah shine mafi daukaka a cikin sunaina min hikma min hikami luqman daga cikin hikimomi na luqman rawal hafiz abu nu'aym rahimahullah الحافظ أبو نعيم يروي على تابن شنا حلف الأولياء الله مسر رحمه في كتابه ko a cikin littafin asma'is sahaba littafin asma'is sahaba min daliki shaykh abi sulaiman ad-darani rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahma yace haddathani al-kama ibn suwaid ibn haris al-azdi al-kama ya ga mini an abihi daga baban shi an jaddihi daga kakan shi yazkur yana fada yace wa yunqalu al-luqman al-hakim an samo daga lukuman al-hakim annahu qala libnihi ya gaya wa dan shi cewa jama'atu laka hikmati fi sitti kalimat na tattara ma kalmomi na ko ku hikimomi na a cikin kalmomi guda shida ai iman duniya kai aiki a duniya bi miqdari baqa'ika fiha gwargwadon wanzo ka a duniya mun gane da kyau wato idan za ka yi aiki da kai kawo da fa'ita shi a duniya to ka yi shi gwargwadon zaman ka a duniya wa amallil akhirah ka kuma yi aiki don lahira bi miqdari baqa'ika fiha gwargwadon yadda zaka wanzu kaga yanzu aka sai ake yi mutum sai ya aikin don lahira dan kadan kuma ya aikin don duniya da yawa amma shi yace idan zaka yi aiki don duniya ka yi aiki gwargwadon zaman ka ka auna amma idan zaka yi aiki don lahira to ka yi aiki gwargwadon yadda zaka wanzu a cikin ta wa amal lillah ka yi aiki don Allah bi miqdari hajatika ilayhi ko bi miqdari hajatika ilayhi gurgudan ka zuwa ga Allah wa amal min al ma'siya kai aiki na sabo bi miqdari ma tuqiqu mai lokuba gurgudan abin da zaka iya juriya na azaba in har zaka saba wa Allah ka tsaya ka karanta ka san zai ma azaba to ka auna irin yanda jikinka zai iya juriya ka san zaka iya hakuri gurgudan wannan to in baka iya ga zaka yi sai ka bari dayyib wala tas'al illa malla ya taju ila ahad in ka tashi karka yi tambaya karka yi roƙo sai wanda ka san baya da bukatar komai a wurin kowa ma'ana ka roƙi Allah madaukin sarki wa idza aratta an ta'si Allah a lokacin da ka nufaci zaka saba wa Allah fa asihi fi makanin la yaraka fi to ka saba wa Allah a wurin da baya ganin ka in ko ka saba mar wurin da yake ganin ka hukunta ka zai to kaga wannan nasiha ce mai tsada mahaifi ne ke yi wa dan shi وقال إبراهيم الخواس رحمه الله تعالى إبراهيم الخواس يقول الله ما صرحما يشي دواء القلوب ما قنقنا زوجيا خمسة أشياء أبو بوان قدابيا wato zuciya tana da ciwo ciwo wato ana cewa mutum ya kama da ciwon zuciya ko har aka hange mar mutuwa to ciwon zuciyar da likita ke gani ya auna ya ce mutum na da ciwon zuciya wallahi shi ne mafi karancin matsala sama da ciwon zuciya na ma'ana mun gane da kyau domin wancan ciwon zuciyar ciwon jiki ne gaba ce batun lafiya domin zuciya gaba ce a cikin gaba to amma idan aka ce zuciya akwai matsala abin da ya same ta irin abin da malamai ke cewa amradul qulub ciwo ciwo ko cututtuka irin da zuciya to sai ka samu mutum na yunkurin fita daga layin da za a lissafa hasken layin bayan Allah to sai sai abu na farko qira'atul qur'ani bit tadabburi wato karanta alqur'ani da tadabburi kada mutum ya rike wa alqur'ani suko dawaki wato yayi taramsu akai bai san me ake faɗa ba a'a alqur'ani bai san wannan ruka karanta shi kana halatto da malumin shi a ranka yanzu nan ya fi ma tasiri a ranka yanzu nan zai zama yana canza rayuwanka irin yadda ka san cin abinci mai kyau yana gina jiki ka samu fata na yin laushi tana sheki naman jikinka na tobuwa to haka idan mutum na karanta alkur'ani karatun tadabburi haka zai rike wa zuciyar shi abu na farko kenan abu na biyu shine khalaqul batin khalaqul batin wato a samu kaɗaitaka ta abin da ke cikin cikinka wato yin ƙoƙari mutum ya kakkaɓe duk abin da bai dace ba wannan kuma wato ta hanyar duk abin da ka iya sanya wa mutum rashin lafiya a cikin zuciya mutum ya ƙoƙari ya fita shi abu na uku kiyamun lai mutum ya tsaya da dare ibada babban abin da Allah ya kaddara kada mutum ya yarda a ce daren shi ya zo ya wuce bai komai ba mutum ya kwanta ya tabbaci a'a lalle ya zama a wannan daren kai kokarin a lissafa ka cikin masu kiyamun laili ko da raka'a biyu kake yi kuma musamman a ce za ka riƙa yin raka'o'in dogaye masu tsawo ba wai kai tawaita suka ce ai kai raka'a ashirin ko a ka yi raka'a biyu masu tsawo kafanka ta san cewa ka tsaye sannan wata babu inda sahar ƙalƙasar da kai ga Allah lokacin asibahi wa mujalasatu salihina da kuma zama da mutanen kirki قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى إبراهيم بن أدهم يفعل الله مسرهما في موعظته أتكن غرغتين حين سألوه عن قوله تعالى lokacin da suka tambaye shi dangane da faɗan Allah Allah ce ud'uni astajib lakum ku roƙe ni an samu sai suka ce mar wa inna da'awhu falam yastajib lana mu wa inna nad'uhu muna roƙon shi amma baya an samu ga ya ku shi ya umarni ud'uni ku roƙe ni astajib lakum domin ud'u ai tafi'il amrin ne menene jawabin amri astajib lakum ku roƙa zan an samu suka wa inna na duhu mu roƙon muke yi falam ya sajib lana baya an samu na faƙal lahum sai shaye musu to da Allah ina son mu fahimci wannan gabar magana da kyau yau wani koda bai fito ya faɗa da lisanin baƙal ba to lisanin hal nashi zai faɗi wani zai faɗa cewa to in ka ce a rikin addu'a sai ce wala addu'a da an yi kuma ana kan yi da yawa in wani al'amari ya taso to wannan al'amari dai mu ci gaba da addu'a sai ka ji wallahi addu'ar malam an yi kuma akan ta ake tun garfi amma da har yanzu shiru wato kamar mutum ya kai haddin yanke kauna to da aka tambayi Ibrahim ibn Adham sai ce arabtumullaha falam tudiuhu kun san Allah amma ba ku bi shi ba to zaka samu wannan sifar sha'i'a ce a cikin mutane mutanen sun san Allah amma yi wa Allah ba aiki faskara sai ce wa qaratul qur'an kun karanta alqur'ani falam ta'malu bihi ba ku yi aiki da shi ba wa arabtum shaytana kun san shaytan fa wafaqtumuhu kuka yi muwafaqa da shi wadda'aytum hubba rasulillah sallallahu alaihi wasallam kun yi da'awar san manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi wa taraktum sunnatahu amma kun bar sunnar shi wadda'aytum hubbal janna kun yi da'awar san aljanna walam ta'malu laha ba ku yi aiki don aljanna ba wadda aitum khawfan nar kun yi da'awan tsoron wuta walam tantahu an dhunubi ba ku kame ko hannu daga barin zunubai ba wa qultum kun fada cewa inda lamauta haq mutuwa gaskiya ne walam tasta'iddu lahu amma ba ku yi tattali don mutuwa ba washtaghaltum kun shagaltu bi yubi ghairikum ta hanyar aibin wani ku wane kaza yake wane kaza yi walam tanzuru ila uyubikum amma ba ku kallon aibubukan kanku wa ta'kuluna rizqallah kuna cin arzikin Allah wala tashkurunahu ba ku gode wa Allah wa tadfanuna amwatakum kuna binne matacinku idan sun mutu wala ta'tabiruna amma ba ku daukan wasu to da Allah wanda ke da wannan sifar yaushe zai roki Allah Allah ya ansa masa to mafi yawancin mutanen ba haka ake ba mafi yawancin haka ake an san shi dan ake bashi haɗin kai yanzu da za ka ga mafi yawancin mutane mutum ya sadda kai da waya yana haka yana haka to la wanda ke bashi dan haɗin kai sun biya daman da katin karo mutum ka gina haka in kai ka ga ya haka to bai san ka ga bai ce kaskin mutum wannan ba alheri bane amma wallahi mutum idan alqur'ani ke kanta ko hadisi bai ma ruwar ka gani idan kaga mutum ya sanya headphone a kunne yana gida kai ya ga dangare shedan yake ba haɗin kai mafi yawancin ayyukan an san shedan an bashi haɗin kai an karanta alqur'ani an yaki da shi an rai san manzo Allah ba abin sunna shi an ce ana son shiga aljanna ba a aikin aljannar an ce ana jin tsoron shiga wuta kuma ana ayyukan da Allah ke yin azaba to wanda wannan shine sifan shi ka gaya min yaushe ne zai roki Allah Allah ya sabar fa nas'alullaha ta'ala muna roƙon Allah madaukin sarki an yi wa fikana ya yi mana muwafaka lima yurdihi anna ga abin da zai yardar da mu shi bi rahmatihi da rahaman shi wa yaktumu lana bi khairin kuma Allah ya cika mana da alheri amin Allah ya ansa mana innahu arhamur rahimin shine mafi jinkan masu jinkai rabbul alamin ubangijin talikai wa sallallahu ta'ala ala khatamin nabiyyin sayyidina muhammad wa alihi وصحبه أجمعين وحسبي الله عليه وتوكل ونعم الوكيل الحمد لله sai yan wasu nufin Allah wannan shine karshen littafin mu na alkhushu fi salat littafin mu na alkhushu fi salat kuma ga ya muna ga wata kila abin da ya rage mana kafin kama azumi bai wuce darasi daya haka ne ko shine sati mai zuwa to amma duk da hakan dai insha Allah sati mai zuwa sai mu haɗu a littafin mu na gaba wato shine littafin at-tabsir fi majalis at-tafsir saboda muna son mu tunatar da kawunanmu da sauran abokan karatunmu wato yadda za mu mu'amalanci alkur'ani mai girma ta ɓangaren fassara shi da kuma a ɓangaren aiki da shi wanda littafin zai taimaka mana kwarai da gaske abin da ya sa na zaɓi musa littafin lura da mawallafin littafin mutum ne wanda yake ɗan cikinmu ya san yadda harkar ilimin ke gudana wanda zai yi rubutu ɗan cikin al'umma ya fi gano abubuwan da zai mulahaza a kai sama da wani ɗan wani wuri wanda ba wannan ba kuma cikin nufin Allah radda muke karanta littafin in Allah sa rayuwa ta yi tsawo za ku ga abubuwan da malam ke faɗa a cikin Allah sa kamar da alheri a tafin hannunku suke ba wani bakon abu da zai kawo a wurinka Allahumma sai dai abin da zai kawo a babin ilmantarwa domin kafa ma hujja ko kuma dalili da haka muna fatan Allah ya mana muwafaka ya kuma datar da mu Allah ya sanya albarka a rayuwarmu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu da shi wanda ma kuskure Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalkasar da kafici da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu shiga da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙonka ya Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawalta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunƙurin cutar da addininmu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙonka ya Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙonka ya Allah ka samu ƙarfin zukatanmu ka samu ƙarfin shaidani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu da imani سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم